وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu sharhul aqidatul wasitiyya na Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yace amma ma akhbarat bihi ar-rusul nan za a tashi go amma abinda manzanni na ba da labari game da shi faƙalar mu'allifu shi mawallafin littafin ibn taimiyya kenan rahimahullahu ta'ala ibn taimiyya ya ce sun rusuluhu sannan manzanni na shi allah tabaraka wa ta'ala sadiku na masu gaskiya ne masduku na waɗanda ake zoma ne da gaskiya bi khilafin ladina ya na alaihi saɓanin masu haɗin magana gare shi shi Allah ma la ya alamuna abin da ba su da masaniya manzanni ba suna faɗin magana daga Allah ba su ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza to duk abin da sun ka ba da labari game da Allah masu gaskiya ne kuma waɗanda ake zo ne da gaskiya saɓanin masu ƙeri faɗi ga Allah wa an ta ƙulu allallahi ma la ta'alamuna to sharhin wagga magana ta ibn taymiya qauluhu faɗa ta shi ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da yace thumma rusulahu sannan manzannin Allah sadiquna masu gaskiya ne masduquna waɗanda ake zoma ne da gaskiya as-sadiqu wanda jam'i ne yake sadiquna as-sadiqu mai gaskiya huwal mukhbiru shine mai bada labari da ma dabaq alwaqi da abin da ya dace da abin da ya faru ka faɗi abin da ya faru kai gaskiya ko kai ƙarya ka ba wani labari ka ce jiya an yi tafsiri ai ka faɗi an yi tafsiri jiya ko ba ai ba to in ka faɗa mu wani yau kace jiya an yi tafsiri kayi gaskiya ko kayi ƙarya kayi gaskiya to shine as-sadiq huwa al shine mai bada labari bima dabaq alwaqi da abin da ya dace da abin da ya faru ka faɗi abin da ya faru kuma ka faɗi haƙiƙani baka ƙara ba baka rage ba baka karkatar da magana ba to shi an mai gaskiya fa kullun rusuli duk manzannin Allah sadiquna masu gaskiya ne fi ma akhbaru bihi dangane da abin da sun ka bada labari game da ba makareci ko mutum guda ba a taba shaida su da ƙarya ba ko sau guda yana daga cikin siffofin manzannin Allah gaskiya daga cikin abin da na koru gare su ƙarya da ha'inci walakin sai dai labudda babu makawa an yuthbata sanadu a tabbatar da isnadi ilar rusuli zuwa ga manzannin alaihi musa abinda za a cewa sun ce to ba wai kowane jaki da doki ya zo ya ce manzon Allah ya ce kaza manzon Allah wani ya ce kaza man sai ka kawo mana isnadi shi a sanad ko ka ce sanad ko ka ce isnadi duk ma'anarsu guda sanad sanadi asalin kalmar sanadi ina an ka samu ta daga sanada jingina abinda an magana kaza mi an majinginarta ga mi an ka jinginata daggawa ne daggawa ne daggawa ne ya ce wane ya ce kaza to waɗanga mutanen da an ka amsu magana su a isnadin maganar ya isnadi waɗanda aka jingina maganar zuwa gare su muna tare isnadi kamar yadda abdullahi ibn mubarak ɗaya da cikin magabata ya ce al-isnadu huwa dinu laulal isnadu laƙala ban sha'a ma sha'a isnadi shine addini in ba don isnadi ba da wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama amma ko kana son ka yi ƙarya gudun kakka muzanta tun da ka san in ka ce manzon Allah ya ce sai mun ce to kawo hatula na rijalakun kawo mun rijal ɗin ku rijal shine isnadin isnadi haddathana fulan an fulan an fulan an abi hurairata anna rasulullah shine isnadi su ne rijal ɗin rijalul isnadi mazajin na isnadi duk gudana ko ka ce sanad ko ka ce isnadi ko ka ce rijalul hadisi ko ka ce ruwatul hadisi duk abu guda ne ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce isnadi shi ne addini addini ne isnadi wani ya ce hadal ilmu dinun wannan ilimi addini ne ilimin rijalul hadisi matsayin addini sun ka ɗaukai ba su wargi da shi ya zaka ga ai malamma hadisi suna ba da kula yana cikin sukar da aka yi musu abu suna cewa sun hiba da kulawa ga isnadi ma bisa ga matanin to magana tun harko in ba tabbata miko unhanin jinta ai da zarar ba tabbata ba mu kanka ko bata lokacinka kamar mutumin jiya da ya taya kotu alƙali ya ce to an kire ka ba da shaida tsakaninka Allah mika ya ce to alƙali ni dai ga zatona alƙali na tsaya saurarai da ya ce ga zatona kadu Allah ya tawaje zato get out sai a korai ba aiki da zato kotu ya ƙini aka amfani da shi don haka in magana bata tabbata ba babu ko hikimar sauraronta don ta zan magana banza magana 'yan sanda o 'yan sandan da wuri ko banda na yanzu to Allah ya sa sun canza to ka gani kaga in ka kawo isnadi da na asirin ka ka fara tonuwa wane kana ek isnadi na ƙarya amma dama ramin ƙarya ɗan guntuna shi makaryaci shi ka ganin ya kankanta ta amma yana haɗi yanzu a gano ƙarya misali bello yabo ya karɓo daga sarkin musulmi hassan ɗan mu'azu hassan ɗan mu'azu ya anso daga muhammadu bello kakanai muhammadu bello ya anso ga wane ya anso ga hagga manzon allah ina fata kun fahimta kaga tashin harko sai a ce ina belle ya bai haɗu da hassan ɗan ma'azu ko da an kaya belle hassan ɗan ma'azu ya mutu kaga da na magana ta kari shi ma hassan ɗan ma'azu ina haɗu da muhammadu bello hula uku a tsakanin hudu a tsakanin hassan ɗan ma'azu da muhammadu bello to ina sun ka haɗu kaga da shi an san magana yan sanda ta shikenan ina fatar kun fahimta to shi yasa isnadi yake da muhimmanci kwarai walakin sai dai labudda an yuthbata sanadu babu makawa ba an ce manzanni abinda sun ka zo da shi masu gaskiya ne waɗanda abin gaskantawa ba duk abinda sun ka faɗi gaskiya ne to sai dai kuma kafin maganar ta tabbata har mu tabbatar da gaskiyarta sai ba mu tabbatar da gaskiya ce sai mun tabbatar da gaskiyar magana cewa sun faɗi ta wace hanya za mu tabbata sai ka kawo isnadi zuwa in ka ce annabi musa ya ce kawo mana isnadi ina hata kun fahimta labudda babu makawa an yuzbata sanadu a tabbatar da isnadi illar rusul zuwa ga manzannin Allah alaihi musu duk magana da za a jingina mu sai an tabbatar da isnadi to shine malamai ke kira isra'iliyat maganganun da an ka samo gabanin isra'ila waɗanda ba su da tushe wani malami gungumin malami na yahudu maki Allah sai ya ce ai annabi Musa ya ce kaza ai an ce kaza cikin attaura ya kawo isnadi in bai kawo isnadi fita zan isra'il ta tsuniyoyin bani isra'il fa idza qalatil yahudu idan yahudawa sun kace ba su ne mutane annabi Musa ba in yahudawa sun kace qala Musa kaza wa kaza annabi Musa annabi mu ya ce kaza to ba haka kawai za a annabi Musa mai gaskiya ne don haka mun karba a'a ai sai ta tabbata ya ce yanzu jingina mai an kai ko to a tabbatar da ya ce in ta tabbata ya faɗi da isnadi ingantacce wannan shike mun tabbatar da annabi Musa baya ƙarya muna tare madalla in yahudu sun kace annabi Musa ya ce kaza falla na qabalu ba mu karɓa wannan magana gare su yahudu amintattu ne a sun Allah ƙarya bale annabi Musa don haka ba mu karɓa hatta na alama sihata sanadihi sai mun san ingancin jingina wannan magana ila Musa alaihi salam zuwa ga annabi Musa ingancin jingi ma'ana ingancin isnadin ta kawo sammula na rijalakum dawa dawa waya za qalatin nasara haka in nasara sun kace qala isa kaza wa kaza annabi isa annabin mu ya ce kaza fala na qabal su ma ba mu karba hatta na alama sai mun san sihata sanadi ingancin jingina wannan magana ila isa alayhisa sai mun tabbatar da to in ta zo da isnadi ingantacce mun tabbatar da ya faɗi to mun tabbatar da annabi isa baya karya don haka wannan magana sai mu ce gaskiya ce muna tare waya za ƙala ƙa'ilin in wani mai magana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala muhammadun rasulullahi kaza wa kaza annabin mu Muhammadu manzon Allah ya ce kaza fala na kabal shi ma ba mu karba don kusan abin ba wai discrimination bane ba wai don suna yahuda nasa ko musulmi ya faɗi magana ba a karba hatta na alama sai mun san sihata sanadi ingancin jingina wannan magana ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalun mafi alherin mutane karni na sahabbai kenan sannan masu biye su tabi'una sannan masu biye su tabi'uta ashe kenan da tabi'un ta duk suna cikin wayanda annabi ya shari da alkhairi ko to ko tabi'i yace annabi ya ce kaza ba mu yadda sai ya kawo isnadi ne in bai kawo ba mu yadda to ina ga na zamanin ga ina ga wanda karni goma sha wani abu tsakani ne da manzon Allah tabi'i sahabi ɗaya tsakani wasu tabi'ai kaɗan na rage su riski manzon Allah kaɗan wasu su ma an kira su tabi'ai saboda ba su ko da sun ma rayu tare da manzon Allah amma dai ba su haɗu da shi ba ko ko ba su karɓi komi gare ko suna yaren lokacin da ya mutu amma sun rayu zamani amma dai tun da ba su haɗu da shi sun kai imanin da shi sun ka zanna tare da shi ba to ba a kiran sahabbai ina fatar kun fahimta to mu tafi to ko shi ya faɗi magana sai ya kawo sanadi ne in yace tabi'i yace manzon Allah ya ce sai mu ce mursal kenan hadisi mursal da'ifi ne bai da bambanci da bella ya bai ce manzon Allah ya ce duk ba a yadda ina fatar kun fahimta kaga shi ya bambanta addinin mu da su ba addinan da ke kula da isnadi illa addinin musulunci shi yasa yahudu sun koda abin sun haga dama ga Allah da annabawansu haka nasara sun koda abin sun haga amma nan ko kana son wada abin da ka gada dole ka kai kai ta don ka hanza a tashe ka sai a yadda kilari ɗinka makareci duk duniya tashe da kai makareci ne ko gaskiya ka faɗi ba a koma yadda balle ƙaryat ka san shi an matsala musulmi su ko in sun kai da kilari ɗinka makareci to ko gaskiyar ka ba so ba a yadda da ita sai a yi fakin ɗinta to mutai kaga ka ja mu kanka matsala to ina yake yace fa rusuluhu don haka manzannin Allah sadiquna masu gaskiya ne fi ma yaquluna ga duk abin da suke faɗi babu ƙarya ko ƙwara guda fa kullu ma yukhbiruna bi duk abin da suke bada labari game da shi annillahi daga Allah wa an gairi ko daga wani Allah min makhluqati da cikin halittunsa fahum sadiquna fi su masu gaskiya ne cikin abin la yakadhibuna abada har abada ba su ƙarya wannan ita ce aqidar ahlus sunna manzannin Allah masu gaskiya ne ba su ƙarya wali hada saboda haka ajma'al ulama malamai sun kai ijma'i ala annar rusul akan cewa manzannin Allah alaihi wassalatu wassalamu tsira da aminci ta tabbata gare su ma'asumuna min al-kadhib tsararru ne daga ƙarya in bancin su kuma ba wanda an ka tsare daga ƙarya shi yasa an ka ce in ja akun fasikun bina ba in fata bayyanu na fatar kun fahimta to manzannin Allah tsararru ne daga ƙarya don haka yan aka kawo magana daga manzon Allah ko wani manzon Allah an kace ba gas ba ana nuhin manzon Allah yayi ƙarya magana abba mai yadda ta tabbata gare shi ba in ta tabbata gare shi ba mu da haufi game da abin da ya faɗi to manzannin Allah dukkan su an yi ijma'i masu gaskiya ne masduku na waɗanda ake zoma da gaskiya ne masduqun ay allazi utiya bisidiki shi an masduqun wanda an ka zo ma da gaskiya me an ka zo me ake zo manzannin Allah da shi wahayi to wahayin nan da an ka zo musu masu gaskiya ne ciki ne ba su ƙari ba su ragi ba su karkatar da magana shi an ma'ana yanzu mutum nawa aka faɗa ma magana ya ta ishe ta bai ƙara ba bai ɗaya mata gyaran huska ba sai wane da wane to manzannin Allah ba su haka nan shi yasa Allah da kai da ya faɗi ya ce ma annabi wallau ta ƙawwala alaina ba'da al'aqaw da annabi zai kirkiro wata magana ko da guda ta ya jingina muna ya ce Allah ya ce alali ba mu ce ba Allah ce la akhaznahu bil da mun kama shi da dama kama mai ƙarfi kenan walakata na min hulatin kuma da mun yanke mai jijiyar lakka wadda da an yanke ta sai mutun ya mutu kenan da mun halaka mun kashe shi fama minkum min ahadin an kuma bayanai ba mutun guda da zai karewa daga ayyamai haka nan kaga Allah shi yawa annabi shaida cewa bai ƙara ba bai rage ba daga abin da an ka aiko shi da shi to mu tafi to masduquna yanzu mun ji sadiquna ko manzannan Allah duk sadiquna ne fi ma akhbaru bihi masduquna waɗanda an ka zoma da gaskiya ne au musaddaquna ko ko waɗanda ake gaskantawa ne kaga nuskata ne an yi akwai nuska guda biyu rubutu biyu shin masduquna ibnu taymiya ya rubuta ko musaddaquna masduqun wanda an wanda an ka zo ma da gaskiya musaddaqun kuma wanda ake gaskantawa wajibi ne a gaskanta abin da ya faɗi amma ala nuskati masduquna to nuskar da ta zo da masduquna fal ma'ana abinda an ma'ana anna ma uhiya ilaihim duk abinda an kai wahayi zuwa gare fa huwa sidqun gaskiya ne shine almasduqu allazi utiya bisidqi muna tare wal wal wal, wal masduqu don haka wanda an masduqu allazi ukhbira bisidqi wanda an ka ba labari da gaskiya babu ƙarya wasadiqu shi ko wanda as-sadiqu allazi ja'a bisidqi wanda yazo da gaskiya wa minhu qaulur rasul qaulur rasuli alaihi salatu wassalam daggare shi ne an ka samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li abi hurairah wanda ya ga abu hurairah radiyallahu anhu hina qala lahu shaytan lokacin da iblis la'in yace ma abu hurairah innaka lalle kai idza qara'ata ayatul kursi da ya kama shi yayi mai sata karo karo na uku yace yau kan sai tunda na ga makarshe sai na kai ka yace ka kwance ni zan karanta sheka abinda Allah zai amfani ce menene yace idza qara'ata ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi lam yazal alayka min Allah hafizun hafizun mai tsaro lam yazal ba zai gushe ba alayka gare ka min Allah da wurin Allah wane ne mai tsaron mala'ika in amdu robas ko hayar kilas sun kai mutum dubu mala'ika guda yana iyawa da su ko bai iyawa yana iya don haka da karanta ayatul kursi Allah ya sa mala'ika da ka dauko masu gadi masu gora mai gadi kila mutum biyu ko mutum uku ka dauko kowa da katon ya gora ya samu takaca sai mota ta taho mutum talatin kowa da yake 47 ni za su masu gadin nan takan su suka yi ko ta taka takan su suka yi amma kaga in sun kai in sun kai mota talatin mala'iki gudaddo yana iya halaka su don a karanta ayatul kursi in za kwanci ya yi maka mai gadi ta mai gadi muna tare yace innaka idza qara'ta ayatul kursi shedan yace ma Abu Huraira in ka karanta ayatul kursi in ka zo kwanciya lam yazal alayka min Allah hafizun mai tsaro ba zai gushe ba gare ka da wurin Allah wallahi karabuka shaydanun ba wani shaydani ko shi iblisun ko wani da cikin ƴaƴanai kaga barayi suna cikin ƴaƴan shaydan haya da killers suna cikin ƴaƴan shaydan bandits masu satan mutane suna duk ƴaƴan shaydan ne to da shi da ‘ya'yanai ba wanda ke iya kusanta ka hatta bai haka waye gari muna tare alilahu da abu hurera ya faɗa ma annabi wannan magana shi ɗan faɗa mai sai annabi ya ce ma abu hurera sadak aka yayi ma gaskiya ya faɗa ma gaskiya wa huwa ka duba amma mugun makareci ne ka duban Allah wazna fa'ul fa'ul da fa'il duka sigogi ne na mubalaga mugun makareci mai yawan ƙarya ya faɗa ma gaskiya amma dai makareci ne ya'ani yana nuhin akhbaraka bis me yana ma'anar sadaqaka ay akhbaraka bis ya baka labari da gaskiya fa rusulu don haka manzannin Allah alaihi wasallatu wassalam na waɗanda ake zoma da gaskiya ne bi ma'ana anna kullama uhiya ilayhi duk abinda an kai wahayi zuwa gare su fa huwa sidqun gaskiya ne ba ƙarya ba ba'a walam yakadhibhum allazi arsala allazi arsala wannan da ya aiko su wa aiko su Allah walam yakadhibhum bai musu ƙarya ba wala kadhabahum ba kadhabahum kakka sa mazalun shadda wala kadhabahum allazi ursila ilayhi allazi ursila ilayhi wannan da anka aiko zuwa gare su wa anka aiko zuwa ga manzanni wa huwa jibrilu wala kadhabahum shi ma bai yi musu ƙarya shi ma jibrilu Allah ya wanke shi baya ƙarya kun bai ha'inci balle mu ce ya ƙara wani abu ko ya rage ko ya karkatar da magana Allah ya wa Jibrilu yabo yace innahu lalle shi alqur'anin da Jibrilu ya zo da shi ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama laqaulu lalle zancin rasulin karimin manzon nan ne mai girma wane wane ne rasulun karimu anan wanda an kace qur'ani zancin sa ne Jibrilu na an jingina ƙur'ani ga jibrilu don mi ba jingina ta mallaka ba jinginawa da shi ya zo annabi da shi sai Allah ya ce shi ƙur'ani zancin manzo nan ne mai girma mala'ika jibrilu kenan zi kuwatin shi manzo mai girma jibrilu ma'abuci ƙarfi ne me a hikimar yaba ma jibril da ƙarfi don a tabbatar da duk duniya da za su tarbe shi ba su iya tarbo ne su kwace abin nan ko su jirkitar da shi zai kuwatin ne ma'abuci ƙarfi shi ɗaya na iya jirkita duniya duka inda zil arshi maki makinin kuma mai daraja ne inda zil arshi wurin mai al'arshi har wurin allah jibrilu mai daraja ne ina fatar kun fahimta muda'in kuma wanda ake wa da'a ne shugaba ne cikin mala'iku ƴan uwansa kansu suna mai biyayya samma can sama amin kuma amintacce ne kaga mai girma mai daraja wurin Allah wanda mala'iku yawan suna mai da'a sannan kuma amintacce to wanda ya tara wa'annan siffofin kana tsammanin ƙarya ga rai kana tsammanin ha'inci babu don haka jibril kaga shi wanda ya aiko wanda ya aiko manzon bai yi masa ƙarya ba wanda an ka aiko zuwa ga manzannin jibril shi ma bai yi masa ƙarya ba wa amma ala nuskhati yan an ka ce masduquna kenan wa ala nuskhati amma akan nuskhat musaddaquna waɗanda ake gaskantawa fal ma'ana abinda an ma'anan musaddaquna annahu yajibu ala umamihim wajibi ne akan al'ummomin manzannin tasdiqun gaskanta manzannin waɗanda ake gaskantawa wa ala hadha to akan haka yakunu ma'ana musaddaquna wato ma'anar waɗanda ake gaskantawa yana kasancewa ai shar'an ga shari'a shari'a ta wajabta ma kowa ya gaskanta manzo amma da Allah ya aiko manzanni akwai manzo guda cikin manzanni da Allah ya aiko da kowa da kowa ya gaskanta shi a'a don haka ashe kenan ba wai akan waƙi'i ba waɗanda ake gaskantawa ne ga shari'a shari'a ta wajabta a gaskanta su muna tare ya'ani yajibu an yusaddaqu shar'an wajibi ne a gaskanta su ga shari'a faman kadzaba bir rusul duk wanda ya ƙaryata manzanni aw kadzabahum ko yayi musu ƙarya fa huwa kafirun kafiri ne wai juzu an yakuna kuma yana halatta kalmar musaddaquna ta kasance lahu wajhun akhar tana da wata fuska bancin fuskokin nan biyu bancin zamanta ko dai masduquna ko musaddaquna kuma yana yiwa tattai wata fuska ai annallaha ta'ala Allah madawakin sarki saddaqahum yayi musu gaskiya wa ma saddaqahum a'a saddaqahum saddaqahum bi tashdidid dal saddaqahum ya gaskanta su Allah da ya aiko su yanzu ba ga ya ya gaskanta ya yi taskiyar jibrilu ba to haka su ma manzanni allan da ya aiko su ya yi taskiyar su ya gaskanta su shi a ma'anar gasar da ƙaho wa ma'alumin sanannen abu ne annan laha ta'ala cewa allah maɗaukaki ƙasar da rusul ya gaskanta manzanni saddaqahum subhanahu tsarki ya tabbatar mai ya gaskanta su bi ƙauli da magana ta bi fi'ili da kuma aikace da aiki ne ya gaskanta su ta hanyar magana sannan ya gaskanta su ta hanyar aiki amma bi ƙaulihi inda Allah ya gaskanta su da magana ta yi fa inna Allah qala li rasulihi Muhammadin alaihi salatu wasa Allah ya ce ma manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce lakinillahu sai dai Allah ya shahadu yana shaida bima anzala ilayka dangane da abin da ya saukar ma Allah yana shaida abin nan da ya saukar ma to kenan Allah ya tabbatar da kenan abin nan da annabi ka hudi shi ya saukar ma annabi da shi lakin Allah ya shaɗu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi cewa Allah ya saukar da shi da iliminsa Allah yana shaida cewa abin nan da ya saukar shi ya saukan ma kuma da sanin sa ya saukan ma shi wal mala'ikatu yashhadu mala'iku ma suna wannan shaidu mala'iku ma sun tabbatar da abin nan da haka faɗa mu mutane Allah ya saukan ma shi wa kafa billahi shahida Allah ko ya isa shaida ko bai isa ba to to kaga nan Allah ya wanke annabi yawa annabi sheda cewa abin da yazo da shi gaskiya ne wa qala wani wuri kuma Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah yana sani cewa kai manzon sa ne ko sun ƙaryata to ƙarya suna ƙaryata shi Allah ya san kai manzon sa ne fa hadha tasdiqun bil qawl wannan gaskanta manzon Allah ne daga Allah ta hanyar magana Allah ya hadi labzan cewa manzon Allah mai gaskiya ne wa amma tasdiqu bil fi'l gaskanta manzon Allah ta hanyar aiki fa bit tamkini lahu tabbatar da manzon Allah da an kai tabbatar da shi ko da manzon Allah ya fara wa'azi shi su nawa suke shi dai yake ana dariya tai a jehoyanan a korenan yazo na a kore da sauransu yau gashi nan da awagga da ya fara shi ɗaya ta game duk inda rana ka haskawa da aron manzo Allah ta kai can ko baka yadda ba ka sani garin ku akwai wanda sun ka yadda tau to in bancin tabbatarwa wannan ba tabbatarsuwa ce daga Allah ba wala umakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahu wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahu Allah zai tabbatar musu zai musu tamkina addinin nan da ya yadda musu me tamkini ya tabbatar da shi ana fada yana ci gaba ana fada yana ci har a rinjaye masu fada yanzu ko bude baki su yi fadan yanzu ba su yi bida a zauna lahiya ma suka don an yi rinjaye su to in ba Allah ba ka ba mutum irin wannan nasara madalla to samun irin wannan nasara ga abin da ya taso mai rauni shi ya nuna akwai hannun Allah gare shi Allah ya yarda da abin don duk abin da Allah bai yarda da je duk ƙarshen da PDP ta yi zama guda Buhari ya toye tusge duk abin da sun kai shekara 16 zama guda kun Buhari ga ba ko na Allah na ba na fatar kun fahimta to ka gani yau duk duniya akwai wani kahiri komi girma ne ko wani gungun kahiri komi girma komi karfin su waɗanda ka suna iya kashe musulunci duniya akwai shi babu shi amma yanzu APC in ana so ana iya kashe ta ba APC ba ko panadol extra in ji albani ba APC kun ka zaɓa ba APC mai ƙararrawa ko panadol extra komi ba su yi kuma ga maganar albani nan dama ya muna baki ya ce komi ba su yi illa tambada taumatahi ya ce amma ta ziƙuhu bilfil amma gaskantawar da allah yawa annabi ta hanyar aiki fa bittan kini lau tabbatar da shi wa izharil ayati da kuma bayyanar da ayoyi ta hannun manzon allah sallallahu alaihi ruwa ake bida cikin daji ana cikin tahiya an kaya da zango wani wuri lokacin sallah mutane na jin kishirwa ga wasu da janaba wasu sun yi kashi ba su yi dahara suna bi ruwan dahara ana bi ruwan arwalla babu ruwa sai annabi dai yayi haka wanda kasan an bude kanun hanho ya tsane bai haka ruwa na kama zuba duk mai diba ya sha ya sha ka diba ka te ka shayar da dokin ka shayar da raƙumin ka mai wanka ya diba haka dai an kai su kaga waga ta wuce sola ko nizo muke ranta haka ɗaya yayi duk ya tsabiya kowane wanda ka san kan hawa na zubowa da ruwa haka ruwa na kama zuwa sadda zai hijira saddan dan mas'udu bai musulunta ba yana ga kiwon awaki ga wani mutumin makka suna cikin tafiya sai sun kacin dan mas'udu cikin daji yana kiwon bisa shi dan yaro haka sai ya ce don Allah kana ce mana kamar nan da nono ya ce to wallahi matsala shar'in da mun kai da mai bisa shan ga kullum in ɗiba in sha kuma an yi kuskure na riga na ɗiba har na sha haka kadiba dan mas'udu bai musulunta ba amma amma bai rashin gaskiya don ka san fidira ce fidiratul lahi latifat aran nasa alaya shari'a ita da wurin Allah take ina fatar wanda dukkan gani kahiri dama kahirin na wanda dukkan gani musulmi dama ai in kan ga in kan ga zama yayi dadi hali an guda ko ka taho ka zo na kan lura yanzu kana ganin an rabu in kan ga an ci gaba da zama to halin shi an guda don haka duk munafukan Allah na sai su ci gaba da munafucin su ko ko duk masu gaskiya su daga da gaskiyarsu duk wanda kaga ya musulunta dama zuciya ta mai kyauta don haka sai ya ga magana ta yi mai daɗi sai ya shiga wanda kaga kahiri dama kahirci a cikin zuciya ta ba wanda ya iza shi abin ya ba sha ya ta ya ce to wallahi an yi kuskure don ga shar'in da mun kai da mai awakin ga ya ce kullum in ɗiba in sha kuma na riga na inda ban ɗiba ba sai in baku ni in yi hankuli sai ya ce to ya akwai a karama tana da nono ya ce a ya ce to samu mai ya akwai a karama da ka tabbatar da bata da nono sai ya ɗauko yan jariri akwai ya kama sai annabi ya kakkaɓe kana da ƙwarya ya ce sai ya ɗauko salka sai annabi ya tara sai ya kakkaɓe ɗaya sai ya kama tatsar nono sai da an ka cika salka annabi ya sha yabba abubakar ya sha sun ka ba shi saura ya ce kai kai awa ce ni an manzon allah ce na yi imani da kai ya gargabe bisa shi mai damma mai abu ya ce wala ni na gari sai ya bi manzo Allah shikenan kaga bisa ya musulunta ayar da an ka nuna mishi haka suraka tubnu malikin sanda annabi ya to zai hijira shi ma dada an ka yi bida ta Abu Jahal ya sa raqumi 100 duk wanda ya ka annabi dado Allah ya raqumi 100 dada sai an ka bazama kowa sun ya kai ya kamo shi ya amshi raqumman nan ga Abu Jahal mugun kahin to suraka tubnu maliki yana cikin wadin masu bidan manzon Allah to sai ya zam sai Allah ya mai gam da katar sai ya biyo hanyar da annabi ya biyo can abubakar na waiwaya ce ina lillahi na ya ce mai fara ce ga wani can ta kuma yana cikin masu bida ya ce kakka damu da shi surakutu bin maliki yana bisa doki ya gar ya tabbatar da annabi na da abubakar ya sheko da doki yana cikin ta ya ga fakon allah sai ɗaya ƙafafun gaba na dokinsa sun ka kahe cikin ga haƙo sun ka kahe sun ka shige cikin haƙo ba rere ba ba laka ba haƙo na na allah sai ƙafafun dokin sun ka shige ya faɗo kaga doki ya duke har kenan sai ya faɗo tui ya tashi ya ce muhammadu ina roƙonka don allah ka roƙi allah ya saka min ƙawon doki walla ba zan cuce ka ba annabi ya mai addu'a sai ƙawon doki sun ka hito ya hau dama abin ga kahiri bai da amana sai ya koma biyo su sai da an kai haka nan sau uku ga na uku ya ce wallahi ba zan cuta ma ba kuma wallahi zan taimaka ma annabi ya mai addu'a kawon doki ya ce to ku tafi da hankali nan da ya wagga hanya wallahi na yi ma alkawarin zan tare ma duk wani wanda zai tuwa zan faɗa musu ba wagga hanya kwana na uku ina ina yawo nan ne yanga don haka saki wata hanya kuma haka suraka tubnu maliki yayi yana zuwa ya kwasu kayan ne bi manzon Allah shi ne kaga duk ayoyin da an ka nuna musu asbabiyyar musulunta su madalla to yace to gaskanta manzon Allah da Allah ya gaskiyar da Allah yawa manzon Allah ta hanya aiki fa bitamki da tabbatar da tabbatar da shi yana shi dai har yau gashi yarin jaye duniya wa yau ko rasha kan zagi manzon Allah da sai dai boyo ba ha komai rayuwar ka ta shiga cikin hadari sai an kashe ka rasha inda hedikwatar kahirci inda su ko Allah ba ma wada da su ko Allah ba sai yadda da shi ba to ko can kan zagi manzon Allah kana cikin hadari sai an samu mai kashin ka kadiba faransa fa tana cikin super powers na duniya shugaban kasar faransa fa akan magana dai cikin muta ba wai boye ba musulmi ya kihe shi da mari duk abin za a yi ayi sanda yan mari ya tabbatar da ba a mai komi duk abin da za a yi abin nan da zai kariya ya hi mai rayuwa ta yi ya kihe shugaban kasar faransa kuma cikin muta ga security ya kihe shi da ba zai da ya girgiza haka kihe shi da mari duk abin za a yi an da ya ba a to ina yake to ina yake fahuwa ya tilin nasi shi annabi yana zo ma mutane ya da'uhum ilal islam ya kira su zuwa ga musulunci fa in lam yaqbalu in ba su karbi musulunci ba fal jizya sai ya kira su zan kahira amana su ba da jizya fa in lam yaqbalu in ba su karbi haka nan ba zan kahira amana istabaha dima'un sai ya halatta jinainan su wani sa'aun da matan su wa amwalan dukiyoyin shikenan sai a kashe su a kama mata da dukiya wallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yi makinu lahu kuma ya tabbatar mai da haka annabi da ya jagoranci yaƙi ina yi tirenin ɗin yaƙi babu duk su habban nan nashi ina sun ka yi tirenin babu amma kuma gashi sun ka yaƙi har sun ka rinjaye duniya kuma cikin ɗan lokaci ɗan kaɗan ko da shekara hamsin ta cika musulunci ya rinjaye duniya ina fata kun fahimta wayaftahu alai ƙasar afghanistan ɗaya america sai da ta yi shekara nawa eh wajen shekara 20 kuma at the end of the day suna hita kuma ta sake dawowa ga hannun Taliban don a nuna musu ba su yi komi ba kuma yanzu ko cikin mulki ba su mulkin koma don su ɗaya sun kasan hasara da wahala da da sun kai don haka ba su yanzu ga hannun Taliban su sake koma su amso in sun isa amma cikin shekara 50 musulunci ya komo karkashin kulawa duniya ta komo karkashin kulawa musulunci wayaftahu alaihi arda Allah ya bude ƙasa gare shi ardan ƙasa ba da ardan ba a cewa ga ƙasa a ƙara ba gaba a cewa ga a ƙara ba gaba a cewa sai da an ka zagaye duniya duka gashi har ya kawo Sokoto musuluncin ga da ya fara Makka da Madina ko continent ba mu sharing da Saudi Arabia ai ko to amma musuluncin ga da Annabi to gashi har Sokoto hawa Makko har gidan kara duk ya kai wakai hican kaga Allah hatta balagar risalatuhu sai da manzancin manzon Allah ta kai masharik al'arda gabashin duniya wa magariba har da yammacin ta ko ina ya game fa hadha tasdiqun min Allah wannan gaskantawar Allah ce ga annabi bil fi'li ta hanyar aiki don inda Allah bai yarda da shi ba da kai tsaye za a samu wasu su murƙushe shi to duk masu murƙushe mu duk wasu super powers Farisa da Rome da habasha duk sai da kai tsaye an ka lankwashe su kuma sun kabi kuma haggobi ba su iya komi in kuma mutum na yaga musuluncin nan kakkauta yi sau da arabiya fara da na ƙasar ku akwai sheko e maganin na ƙasar ku in kana da zuciya a ji labarin ƙasar ku kai ko musulmi guda babu akwai mai wannan ƙarhi babu kazalika aidan hakan ga kuma ma yajrihi Allah ala yadai abinda Allah ke guda bayan tabbatar da addinin da annabin da an kai kaga gaskantawa ce daga Allah ta hanyar aiki ko abinda kuma Allah ke gudanar da shi Allah ya daya ta hannuwan manzon Allah min al-ayati na ayoyi wa huwa tasdiqul law shi ma gaskantawa ne ga annabi ka jawo ya akwai jaririya ka twaci nono ka cika salka kai ka san ayata hannu ya kama zuba da rawar kasa an buɗe bakin hanhu kasan aya ce a kawo abinci abin ga jabir ɗan abdullahi ya sadda ana ginin ramin handak ya gama zuwan allah ya ɗaure ciki ya gano yunwa ta an yi kwana da kwanaki ba kuma ga halin da ake ciki na wahala da tsoro ya shi ka ce mata ta akwai wani abu ta ce to akwai yan kwarorin sha'ir ya ce wallahi manzon allah na ga ya ɗaure ciki yunwa ya kaji ta ce to bari a gurza su in ka kira shi shi ɗai kila zai isai amma in ya taho da mutane wanda ya saba baya isa don haka ka faɗa mai ga yawan abincin kai ya taho da kowa jabir ya zo ya ce banzu Allah yana son ganin ka son ka keɓanta dan wani abu na nisa mata ta shirya amma kai ɗaya ka isa ya ce madalla jabir ya ce duk ku taso sha annabi bai da ruwa bai da kukanci bai da kukan zuci duk ku taso jabir ya shirya mana abin ya ce banzu Allah na ya ce ba sha garin jabir ku taso mu tai an kai tururuwa gidan jabir mata ta ta ji buɗuɗin mutane ta ci ban haɗa ya ce wala na haɗa mai ce to shi kenan mazu Allah yi musani ya ce a kawo an ka kawo annabi ya addu'a ya toha ya ce mutum goma goma a yi mutum goma jabir ta yi mutum goma su shigo goma sun ka shigo sun ka ci sun ka hita goma sun ka shigo sun ka ci sun ka hita an ka tambaya sun ka yace sun kai tamanin da wani abu sun ka ci duk tamanin ɗin ga sun ka ci sun ka bashi kamar ba a taɓa ba kuma in kana da zuciya ya haka nan sawa'un kanatil ayatu dada ayoyin sun kasance da Allah ya ba shari'a ayoyi ne na shari'a am kauniya ko ko ayoyi ne na kudura fa shari'a ayoyi na shari'a kana da'ima annabi ya kasance tutubius Allah ana tambaya ta ana shay game da wani abu na addini mi akaza ko da aka tambaya ta shi bai sani ba nan take sai Allah ya saukan mai wahayi a ba wa huwa la ya'lamu ko da aka tambaya ta bai san abin da anka tambaye shi ba fa yanzilu Allahul jawaba sai Allah ya saukar da amsa a yi ma tambaya wani ya bada amsa ya nuna wannan yana tare da kai ya yadda da abin da haka ko bai yadda ba to madalla kamar yadda Allah ke cewa wa yas'alunaka anir ruh suna tambayar ka game da rayuwa wai ina rayuwa take ga dan adam tunda yanzu ka kashe mutum ka hede akwai inda ha ganin rayuwa ga likitoci nan sun yi na'ura ta ganin komi ta jikin hayyo ba su gano inda rayuwa take cikin amma dai kowa kuma ya san yana da ita to shi ne sun ka zo don su ƙware manzon Allah ku tambaye shi game da rayuwa ina take a cikin jikin ɗan adam kulka ce musu an ruhu rayuwa min amrin rabbi tana daga al'amarin ubangiji na idan kaga shi an ka tambaya amma ba da amsa Allah ya nuna Allah na tare da shi ko bai tare da shi yana tare da shi idan haza tasdiqun wannan gaskantawa ne bi annahu rasulun cewa manzo ne walau kana gairar rasulun da a ce ba manzo bane ma ajaballah da Allah bai bada amsa ba sai ya kyale a kule shi wani wuri yace yasalunaka an shahril haram suna tambayar ka game da wata mai alharma qitalin fi yaqi ciki mai a hukuncin yaqi cikin wata mai alharma domin wasu habbai sun kai yaqi cikin wata mai tun zamanin jahiliya yaqi cikin wata mai alharma babban laifi ne to sai ga wasu habbai sun yi cikin sun ma yi cikin rashin sani ba san watan ya kama ba sai sun kai sai abu ya zama musu matsala kul ka ce musu qitalun fihi yaqi cikin wata mai alfarma kabirun babban laifi ne quiet alright an sani wasaddun an sabilla amma ku ku gana ku laihu hukka so musulmi ba guda sun kai ba kuma cikin rashin sani wasaddun an sabilillah kange mutanen da kuka yi daga tafarkin Allah ku hana musu shiga musulunci wa kurin biyu da kuma kafirtar da kuka yi da Allah wal masjidil harami da kuma kange mutanen da kuka yi daga zuwa masallaci mai alharma irin wanda kun kai mana sadda mun ka tayi umra kun ka hana mu shiga wa ikhraju ahli minhu da hitar da mutanen masjidil harami daga garin akbaru inda Allah waɗanga laihuka sun hi girma wurin Allah daga yaki cikin wata mai alharma waɗanda ku kuke yi muna tare kaga sai Allah ya bada amsa faljawabu abinda amsa kul ka ce musu qitalun fihi kabirun illa ila akhir al-aya fahada tasdiqu min Allah ta'ala wannan gaskantawa ne daga Allah ashe kenan Allah ya yarda da abin da ya kai shi yasa da an ka tambayi annabi ya sauri ya san ma annabi hada ya bada amsa wal ayatul kauniyya ayoyi na halitta zahiratun jiddan bayyanannu ne kwarai ba aya guda ne ko biyu ko goma ko 20 ba wa ma aktharul ayatil kauniyya menene mafi yawan ayoyi na halitta allati ayyadallahu biha rasul wadanda Allah ya karfi manzo ne da su sawa'un ja'al li sababin dada ayoyin sun zo domin wani sababi aw da sababin koko sun zo babu sababin komi wa hadha ma'rufun fi siyara wannan sananne abu ne ga tarihi fa fahamna don haka mun fahimta min kalimati musaddaquna annahum cewa su manzanni musaddaquna waɗanda ake gaskantawa ne min qibalillahi ta gefen Allah kenan bayan musaddaquna ana fassara shi waɗanda ake gaskantawa wajibin al'umma su gaskanta su kuma fassara ta biyu wajihi na biyu na fassarar musaddaq kuma waɗannan manzanni waɗanda ake gaskantawa ne ta gihan Allah ma yana gaskanta su muna tare yana gaskanta su min qibalillahi ta gefen Allah bil ayatil kauniyya da ayoyi na halitta wa shari'a da na shari'a musaddaquna abin gaskantawa ne min qibalil khalqi ta gefen halittu ay yajibu an yusaddaqu wajibi ne a gaskanta su wa inna ma hamalna zalika sai dai kawai mun dauki wannan alat tasdiqi shar'a akan gaskantawa na shari'a la'anna minan na domin cikin mutane man saddaka akwai wanda ya gaskanta manzannin wa minan nas kuma daga cikin mutane man lam yusaddiqa ko wanda bai gaskanta ba lakin alwajib sai dai abinda an wajibi at tasdiq gaskanta su ina fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan ta